الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وآتنا للكافرين عذابا مهينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يومنا بكوي دوات رمضان شكرا تدبو دايا دا تريهو دا أربعين دا هدو باين جرم من الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة wanda ya yi daidai da ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam muna cikin wannan sura mai albarka suratul nisa'i kamar yadda mai karatu ya karanta allazina yafkaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allahu min fadli wa a'tadna lil kafirina azaban muhina Ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana a kamar an tambaya ne tun da daman ayar da muka baro baya ta yi magana ne akan a kyautatawa wa abdullaha wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa zil qurbi wal yatami wal masakin wa jari zil qurbi wa jari zunubi wa sahibil zambi وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب كل مختال فكورا to anan a ubangiji subhanahu wataala karshen ayar sai ke gaya mana Allah baya son wanda yake kana muktalan wanda ya zama mai jiji da kai ai mutakabbiran wanda ya zama mai jiji da kai fakuran alan nasu bima atihum wato wanda ya zama mai wato wanda ya zama mai fariya akan abin da aka bashi wanda yake mutane fariya to sai ya zama kamar an yi tambaya ne kamar a ce to suwaye ne waɗannan ya ubangiji subhanahu wata'ala shi ne Allah yake faɗa Allah zina ya buka luna ai duk wannan da kaga suke alfahari ko suke jiji da kai ko suke a ɗagawa cikin abin da aka basu na falala su ne waɗannan Allah zina ya buka luna bima ya jibu alaihim su ne waɗanda suke rowa da abin da yawa jafta su aikata wa ya murunan nasa bilbukuli kuma suke umarni da mutane bilbukuli da yin rowa ɗin wa ya tumu na ma'atun wallahi min fadli kuma a suke ɓoye abin da Allah ya ba su na falala min ilmi wal mali na daga dukiya na daga ilimi da dukiya wa humul yahudu waɗannan mutane su ne yahudu lahum wa idun shadidun shagul islam ya ce suna da narko mai tsanani a gare su wa atad na lahum sannan Allah yake cewa a atad na lahum mun tanadarwa waɗannan mutane a milkefiri da wato mun tanadarwa waɗannan mutane kafirai a bizalika wa bigairihi da wannan abun da kuma waninsa azaban wato mun tanadar musu da azaba muhinan wato take za'ihanatu wato take abun wato abun walakantarwa anan a ana magana ne akan wanda suke yin rowa wanda kuma ya cancanta wato su bayar da abin da ya cancanta su bayar ba su bayar ba wato ba sa sauke haƙoƙin kansu haƙoƙin da musulunci yake su sauke kamar misali waɗanda Allah ya yi wa arziki dama musulunci abin da yake sa ya ci gaba abubuwa ne guda biyu sai an samu wanda suke ba da jikunansu wanda su kuma sun ba da rayuwarsu wurin ci gaban musulunci sai an samu wannan bangaren su ne na farko abu wanda za su zo na biyu don samu wa'anda su kuma ba za su iya wannan ba amma za su iya cire abin da yake cikin aljihunsu ko dukiyarsu su bayar don a ci gaba don a wato don a yi aikin musulunci idan dukiya ce kawai ga ta a tare ba za ta yi ba idan kuma ya zama mutane ne ga sun ba da ransu cewa za su tsaya su yi aiki ba kudade a cikin aikin shi ma ba zai yiwu ba to daga ta samu wannan bangarori guda biyu jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa me wa anfusikum to waɗanda ya zama a an ce su bayar a lokacin da ya dace su bayar don aikin addini sun ki bayarwa. An ce su ba da wani abu da za a aikin addini sun ki bayarwa, ko wani abu wanda ya shafi matsala ne ta gidajensu, don shi ma lamarin addini ne. Misali, wasu suna da arziki, suna da arzikin da za su iya ɗaukar ɗawainiyar matansu da iyalansu amma ba za su yi ba. In an tambayi kudin cefa ne da ya kamata ya zama an ba da dubu ɗaya ko dubu biyu ko na abin da ya kama da haka sai ya dau ɗari biyu ko ɗari uku yana ba ta yana sai ranar jiya wuri alhalin kuma yana da shi sai ya ki bayarwa duk wanda dai ya zama marowaci ne wato kuma yana yin rowar a inda ya dace don shi ka yi wa mai kwaɗayi rowa ba laifi ba ne in mutum mai kwaɗayi ne kai masa rawa ba laifi ba ne amma abinda ba a so shi ne akwai mabukata wanda a ta ƙur'ani ya gaya mana waɗanda za a ba wa zakka wanda duka suke da bukata ne إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآمنين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارب هذا يجوع قرشي ومن السبيل صدقتني فريدة من الله su takwas ne wanda Allah ya ce a ba zakka duk kuma cikin sunan kowannen su mabukaci ne zuwa ga dukiyar mai arziki a cikin musulunci to wanda ya hana wannan shi yasa ma musulunci yake da a wato kwamiti na zakka wanda ake bi ake kakkarbowa a hannun a a hannun mutane wanda suke da arziki zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama akwai wannan a kwamiti ɗin so da aka bayan annabi a zamanin sai na abubakar radiyallahu anhu an taɓa gaya wasu mutane su ba da zakka suka ce su ba za su bayar ba sai na abubakar ke to zai yaƙe su domin me duk wanda ya raba sallah da zakka duk sai na abubakar ya ce wannan ya fitar daga musulunci kuma ya kawo ayar qur'ani wa lil mushrikeena allazina la yutuna zakata wanda ba sa ba da zakka to haka dai shi addininmu na musulunci ba ɓangaren da bai taɓa ba kai ba a yarda ka zama kullum kana yawo akan mutane kana cewa ba ni ba ni ba ni ba ba a yarda da wannan ba sannan kai kuma mai arziki akwai waɗanda ai ba sa tambaya su saboda la yas'aluna nasa ilhafa su suna da kamewa ba za su suna cikin hali na talauci hali na kuncin rayuwa da ka gansu kaga suna da bukata amma su ba za su iya zuwa wajen wani su ce a basu ba to har su ma Allah ya ce a basu ko ba su tambaya ba a basu amma yanzu haka ake za ka ga mai arziki a unguwa yana da kudadensa masu yawa wanda ya kai ɗan makotansa ukunan ukunan ina nufin a uku dama gidaje uku hagu gabar yamma ya kamata ya zama musamman irin waɗannan lokuta na azumi yake to duk abin da ya shafi abincin buɗe bakinku da abincin saurin ɗinku zan ɗauke ba wai ka aika musu kwano goma ba alaji ba ka aika musu kwano goma na shinkafa ba a'a ya zama ka ce gida uku ko biyu ko ɗaya ne na adadin abin da bai kake ga za ka iya wallahi azimi jama'ar musulmi da muna yin irin waɗannan abubuwa wato muna balansi a cikin harkokin rayuwar mu da wasu haranin ba ma ciki ita su ma talakawan suna da nasu ne kuɗi ya wuce da mota sai ya ta maganganu a cikin zagin sa kun ganshi nan kaza kaza kaza ta maganganu ko ba haka ba amma dai abin da ake so kowa ya sauke kowa ya sauke matsoliyar da take kansa shi ne arziki wanda ya tabbatar zai iya wanda ya tabbatar zai iya sai ka ce gidaje kaza daga bangaren nan gidan suwa ne da gidan suwa ne bangare gabar a yamma kudu arewa ko ɗaɗɗaya ko bibbiyu ko uku ko abin da ya sawwaka ce ɗawainiyar su na watan ramadan duk abin da za su nema daga abinci zuwa kayan sallah har a zo ranar idi na ɗauke musu ɗawainiya wani alhajin ma ya haka a wata unguwa wani ma ya yi wani ma ya yi wani ma ya yi ai al'amarin zai ɗanyi sauƙi ko ko ba haka ba zai yi sauƙi amma ba haka bane ya mutum mai arziki yana da biliyoyin kuɗi sai yamma ta yi sai ya sa a yi kunun tsamiya a gidansa sai ya fito da shi bakin hanya ko? Sun shi bakin hanya ana layi, layin kunun tsamiya. Eh tun da ya ji akwai masu karba, to zai yi, ko ba haka wani, yawa da zai yi kunun tsamiyarsa, a bar masa kayansa, yau ya yi gobe mai yiwa, in ya yi yau ba a karba ba, ya yi gobe ba a karba ba mai yiwa jibi ya shinkafa. To rashin tsari ne, kuma abinda duka yake kusan rashin gwamnatin musulunci ne jama'ar musulmi. inda muna da gwamnati wacce take musulma to duk za a tsara waɗannan abubuwan yanzu a unguwan nan akwai masu halin da ya kamata za su yi irin wannan abin da nake faɗa akwai wallahi kowace unguwa akwai a kowane gari akwai sai a ɗan sa wanda suka ɗan fi wannan kaɗan su ne da za a ɗan sa za a za a ajiye buhun shinkafa ne kwano goma goma nan sai a ɗan ɗauko ɗan katasin taliya ɗan wani abun mai haka na ɗan jarkan mai sai a jajjera a jajjera kamar guda musu sai a sai a samu mai hoto sai ɗauka kes kes kes sai ta to ka ɗaura a social media na ba da na ba da sadaka na ba wa mabukata sadaka a'a to wannan duk ba zai kai mu ba gaskiya mutane su daina rowa Allah ya hana ubangiji ya hana a wata aya ta bakara ubangiji yana cewa a الشيطان يعيدكم القدر ويأمركم بالفحشاء malamai suka ce duk alqur'ani karmar alfasha'u duk inda ka ganta a cikin alqur'ani ana nufin zina ne ko wani abin da ya shafi danginta amma banda wannan wajen wannan wajen alfasha'u a nan malamai suka ce albukulu ruwa ake nufi Allah baya san masu ruwa saboda haka mu zama masu bayarwa hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ya gaya mana Allah yana da wasu mala'iku guda biyu kullum safiya su ka addu'a ne aikin su suna cewa Allahumma aati muntikan khalafan abinda kai yake cewa mala'ika ne guda biyu ɗayan abinda yake cewa Allahumma aati muntikan khalafan Allah duk mai bayarwa Allah ka mayar mata, Allah duk mai bayarwa Allah ka mayar mata, Allah duk mai bayarwa Allah ka mayar mata aikinsa kenan da gari ya waye. Ɗayan kuma abin da yake cewa Allahumma haɗi mumsikan talafan, Allah duk wanda ya rike ka lalatar, Allah duk wanda ya rike ka lalatar, Allah duk wanda ya rike ka lalatar. Ko mala'iku ne ba su ci addu'an nan. Su ana karɓa addu'a su gobe a karɓa. Ai muni ni ma mutumin kirki in addu'a Allah na karɓa balle mala'ika. wanda la ya suna Allah ma amarahu wa ya baluna ma yumaruna saboda haka mu koyi mu koyi infaki jama'ar musulmi mu koyi bayarwa duk abin abin da kake da shi wanda kake renawa kamar yanzu da misali ne maganar masu arziki to ko kai ma a halin da kake ciki zaka iya taimaka zaka ga wani wanda yake kasa da kai kuma ya kamata ka taimake shi kuma ka taimake shi din a wata kasa a ina ga ko Kuwait ne cikin kasashen nan na Larabawa a akwai wani abin da suke yi ina ga na kai faɗan wannan ana kowane jackson kowane jackson ana ajiye wasu manya-manyan kwantena ne kamar fridge haka an ga wani yana to shi kenan bari mu karasa kowane section kamar misali yanzu irin wannan section na kankonan bypass din nan za a je manya-manyan kamar bridge ne ko wani kwantena za a zo a cika su da take away kuma fa irin take away din mu na nan na wurin kananan maulidai ba za a sa cincin guda biyu da ɗan ruwa ana miƙa ba wannan ba take away na gaske nama ne da abubuwa a ciki za a cika to kowane jakki misali kaddara a cikin garin nan kowane jakki haka za a yi da nama da komai da komai dai gashi nan ana neman mabukata ana ganewa ana neman mabukata su zo wato su zo su ɗan wannan abinci su ce ana fahimta na ana neman mabukata su zo su mabukaci ya zo ya bude ya dau kawai bude alaka ka dauka ka tafi ba ba mai gadi ba mai kula ba komai amma kun san me yake faruwa wato abun kunya ne a ga mutum ya zo kusa da wannan turistin eh a kasar mutum abun kunya ne a gan shi ya zo wai yana kokarin zai bude ya dau wannan abinci na ce su zo Najeriya su ga ikon Allah bayan an ɗauke abinci wallahi an ɗauke kwantenar ba ko ba haka ba za a haɗa da kwantenar eh sai dai ka ana cike a gidan rediyo to haka ne sai dai ka ga wanda yake kamar baki haka amma ɗan ƙasa ya zo cikin wannan wannan abun da ake kwantena na sa abinci ba za a ba sa yi ko saudiya nan mutum ya je zai ga yadda da in yamma ta yi a irin wayannan watanni tun daga rajab abin da ya shafi rajab shaban ramadan yawanci ana yawan azumi duk wanda ya je saudiya a wayannan watannin zai ga yadda in yamma ta yi da masallaci haramai ne nan masallacin manzo Allah da masallacin makka za ga yadda mutane suke kokarin kawo abinci ake rabawa al'ummar manzo Allah wani za gan su da flash su ɗan cikin gari kenan ɗan su da ɗan abubuwa dai ana ƙoƙari a kawo don me in mutum ya ci ba shi ke da riba ba kai kake da riba kuma ba ku san wani abu jama'ar musulmi ku san wani abu wato shi alheri duk wanda ya yi shi shi ma bayan wanda ya ji wato bayan wanda kai wa alherin ya ji daɗi in dai ka yi don Allah kai ma za ka ji daɗi haka ne duk wanda ya alkhairi kai wanda ya alheri ma ya fi ma wanda aka ba wa ɗin farin ciki in gidan Allah ya yi saboda haka rowa ba halin musulmi ba ne yana daga cikin ɗabi'un da musulunci baya so ga wani ya kamata ka taimake shi ya cancanta ka taimake shi ka ƙi taimakonsa ga wani harka na addini da ya kamata ka sa jarinka a ciki ka kawo taimakonka ka ki bayarwa to wannan in kai haka Allah ya gaya maka kuma yanzu muna nana ta maka cewa Allah baya san irin waɗannan mutane duk kuma wanda kaji Allah ya ce baya san sa abinda ake nufi da inna la la yuhibbu yani inna la la yuhibbu kaza inna la la yuhibbu kaza din nan ana nufin duk wanda kaji Allah ya lissafo sifar ya ce baya san su to waɗannan mutane ba su ba rahamar Allah wanda kaji Allah kuma ya ce inna Allah yuhibbu sadiqin yuhibbu sabirin yuhibbu to su kuma suna kusa da rahamar Allah saboda haka mu yi kokari wato a rowa kar ta zama mana rowa kar ta zama mana dabi'a duk yadda za a yi ka zama mai bayarwa kai wasa a iyalanka ka wasa a ƴan uwanka abinda duk ya shafi taimako na musulunci ko taimakon wani bawan Allah ko mai wucewa gashi nan dai kisa ayar kafir wannan ta yi maganan ta yi maganan insani ne daga ɓangarora daban-daban saboda haka a waya murunan nasa bilbukuli kuma bayan su sun yi ɗin suna umarsan mutane da su ma su zama marowata e a ai ba sai ka bayar ba zan bayar kawai ba sai ka bari bari naka kawai barin bayar kuma ya zama karsanta ya hana ya hana bayarwa kuma shi ma ya zama bai bayar ba kowa da zai yi aikin alkhairi a amininka ne ko babanka ko abokinka ya tashi zai wani aikin alheri zai yi wa wani wani abu na alheri ya shawarce ka ce ni ina so zan sai wa wani kaza ko zan yi wa wani kaza ka ce kai haba da Allah rabu da shi wannan ba masoyinka bane ba masoyinka bane ai lokaci kaza ya shi ya ma kaza shi ya ma kaza shi ya ma kaza shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza sai ka ji sai ka ji wannan niyyar taka tana raguwa tana raguwa tana raguwa saboda ne ka samu mai muguwar shawara mutumin kirki shi ne wanda duk wanda zai zo ya yi wani aikin alkhairi baya hanawa akwai su ana samu wanda su ba ruwansu ko niyya in dai alheri za a yi wa wani to ba za su hana ba ko da ko sun san yana da matsala in dai alheri za a yi ba to sun yi da alheri in dai alheri ne kawai to alherin ya same shi a in wani abu ne na ci gaba ko na sirri ko na wuce a ce a'a karkatawa ne kam gaskiya saboda yana da matsala amma abin da shafi alheri ba zai ma kawo matsalar ba kawai a yi mafi a wuce wajen to saboda haka wanda yake hana alheri wanda yake an wanda yake hana alheri a ai shine ma muke karantawa a cikin ayatan lazu ka zuzu din ko wazalikan lazu radul muslim wala yuhibbu ala ta'amil miskin wa lil musallin allazina hum an salatihim sa'un allazina hum yura'una wa yamna'una al ma'una الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله كما suke ɓoye abin da Allah ya mutu na falala wannan masu kuɗin annan ya ke cewa wani ya sha lukudi an gane masu kuɗin lukudi kenan shi yana da arziki amma kullum yana ɓoyewa ba ma ya so a san yana da shi eh akwai wani wanda na sani a a cikin kasuwan nan ta gombe yana da arziki yana da shaguna da yawa yana da shaguna da yawa amma gidansa da rana ana cin zogale ne ko wani yaɗiya ko wani abun an daure a yi kunin tsamiya na san shi ba zan dai faɗi sunansa ba ne an gane ko to wani ba ce suna da yawa to wa yadda wani ma ake wallon min fadli wato suke ɓoye abin da Allah ya ba su na falala wanda shi kuma ba a fi ma yana daga cikin abubuwan da ba a so at tahaddusu bi ni'matillahi shukurun haka manzo Allah yake mutum Allah ya masa falala ya bayyana falalar da Allah ya masa godiyar Allah ne. Eh, wa amma gaba ma da ni'ima ta rabbika ta haddis idan Allah ya maka ni'ima ka bayyana ta ta hanyar da ya dace. To ka zama mai koye falalar da Allah ya ma a shine ma anan shekul islami yake cewa min ilmi na daga ilimi akwai wanda suna da karatu sosai amma suna koye kansu ba sa so a a amfana da ilimin. akwai kuma wasu ilimin muka masu tsada wanda wasu malaman sai su ɓoye shi ko kuma rifalo ma za a gaya masu ka bani kuɗi sannan na baka karatun nan akwai akwai wasu ilimomi da na sani musamman misali akwai irin ilimin nahu akwai wasu malamai wadda sun san ilimin sosai kuma shi ilimin nahu yana da loga yana da loga eh wannan hausar da nace loga hausar gargawa ne sun san loga eh yana da loga abin da za ka yi sai ka yi watanni ba ka gane ba to akwai waɗanda suke da sirrin karatun wanda cikin ƙanƙanin lokaci kawai an nuna ma aka taɓa ma wasu wurare kawai sai ka nan da nan ka gane amma sai daga ƙarshen da sai an yi tsada sai an yi tsada su to gaskiya ni ba zan sai an yi kaza ko na ɗaura maka wata ɗawainiya ko wani abu to in mutum yana da ilimi a manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da ilimi ya ɓoye to wannan ilimin zai zama masa wato linzami ne zuwa ga shiga wutar jahannama to da haka in mutum yana da karatu kuma akwai mabukata wannan ilimin to ya ba su ya sanar da su wannan ilimi din to shine a min al-ilmi wal mali na daga dukiya wanda shine muka fara bayani a farko wa hum al-yahudu sune yahudawa a lahum wa'idun wato suna da za a yi musu narko na azaba akwai alwa'adu akwai alwa'id shi qur'ani duka yazo da wayannan alwa'adu shine albishir da kyakkyawar makoma da kyakkyawar makoma innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون to wannan alwa'adu kenan akwai alwa'id shi kuma in ka ji an ce alwa'idu wato wato albishir ne na shiga wuta Allah ya kiyaye mu to haka ne wato wayanda suka zama wannan sifa ce ta Yahudawa amma Qur'ani in yana magana wani lokacin wasu ayoyin mutashabihai ne wa ghairu mutashabih akwai muhkamat akwai mutashabihat akwai ayoyin da suke bukatar tafsili a warware su amma akwai ayoyin da kawai da kaji su haka suke akwai ayoyin da suke magana da iya wannan zamanin ko kuma ayoyin da suke istimrari hukunce hukuncen su ci gaba da tafiya har tashin alkiyama a cikin musulmai al'ummar manzo Allah wa atadna lil kafirina Allah yace mun tanadarwa wato kafirai da zalika da wannan a rowa ɗin wa gairihi da waninsa shi ne ne na kafircewa annabi na kafircewa alƙur'ani mun tanadar musu azaban wata azaba muhina wata take abin walaƙantarwa Allah ya kiyaye mu
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له كرينا فساء كرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقكم الله وكان الله بهم عليما والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن سبحانه وتعالى yana gaya mana wallazi na yin tuko na amwalahu sani wayanda suke ba da dukiyoyinsu ri'a'an nashi don mutane su gani wato suna yi ne don riya wala nuna ba su yi imani ba billahi da ranar ta ba su yi imani da Allah ba wala bil yawmil akhir kuma ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba wa man yakunu shaytanu lahu qarinan Allah yake duk wanda ya riki shaytan ya zama abokin tafiyarsa ai sahiban ya amalu bi amrihi wato wanda duk wa man yakunu shaytanu lahu qarinan wanda duk ya riki shekan ya zama masa abokin tafiya to fasa a ɗarina Allah ya ce an yi mummuna aboki a nan wallazi ne yanzu kuna amwalan ri'a'an nas wato wanda suke yin riya wannan aya ce da kai tsaye take shafan munafukai wanda suke zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su kullum suna aikin addini ne don me ittakazu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah suna suna wato sun riki imani a matsayin ya zama su aljannatu wato ya zama musu kariya daga me tunda a Madina ake Madina kuma gwamnatin musulunci ne duk wanda yake kafirci zai yi kuma zai yaki manzon Allah to fa ba zai share ba to saboda haka suna rikan wannan addini a matsayin ne a matsayin kariya idan wai zaka lau ila shayadinihim قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون idan suka haɗu da muminai sai su ce wai zalakul lazina amanu qalu amanna idan suka haɗu da muminai a ai mu masu imani ne ai mu mutanen Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama idan suka koma wurin kafirai ɗan uwansu sai su ce a a wannan wani da kuka ga da muke tare da shi muke zuwa wurin sannan ba da gaske muke imani da ba da gaske muka yi imani da shi ba ai mu hakikanin abin da yake zuciyar mu muna tare da ku ne a yashi za mu yadda mun imani da shi a basharun min na ya haduna na ta kafaru wata wallau wata gan Allah wannan mutum ɗaya kawai shi ne ya shirya da mu a a ba mu yarda ba saboda haka sai su ne sai ya zama su ɗin sun fi komawa ne zuwa ga wurin kafirai Allah ya ce ai wayannan kafiran a ko sun yi imani ko sun ce maka sun yi imani ba su yi imani ba su ba su kasance wasu abu ba face ne face kafirai domin ne suna tare da kafirai in na bana mustaji wani suna cewa kawai ba a muke musu muna musu ba ne kawai duk abin da kaga muke kawai mun dauke su ba su ma san me suke yi ba ne to shine wajen ba da dukiyar su ba suna bayarwa ne don kar a yaƙe su saboda haka suke daukan dukiyar suke bayarwa suna yi ne don kawai mutane su gani amma ba suna yi ba ne don zatin Allah ba. sai daidai da wanda Allah yake cewa inna Allah astari min almu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahumul janna sai daidai da wayannan ai ba za su yi daidai ba Allah yana cewa Allah yana sulki tsakanin a yana sulki da muminai wato da dukiyarsu da rayukansu kuma biyan sulkin an saya na saya amma abin da za a biya kudin sulkin shine aljanna ta yi daidai da waɗanda su kuma suna cire dukiyarsu ne suna bayarwa don kar a yaƙe su don kar a kore su a gidajensu za su yi daya la yastawi ba za su yi daya ba hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu la yastawi saboda haka a su waɗannan kafirai munafukai kenan wanda ake gaya mana a nan cewa ba su kasance suna ba da dukiyoyinsu ba illa suna bayarwa ne don riya akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake magana akan riya din nan wato wanda yake yin aiki don mutane su gani shi yin aiki don mutane su gani wani babbar bala'i ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace iyyakum wa shirkal asgara iyyakum wa shirkal asgara yace na hane ku da shirka karama sabai suka ce wa mashirkul asgaru ya rasulullah menene shirka karama ya ma'aikin Allah sai manzo Allah yace arriya'u ita ce riya mutum ya zama yana aiki ko yana ibada don mutane su gani su yaje shi kullum aikinsa yana yi ne don yabo baya nufin aikinsa da zatin Allah to wannan shi ne idan ya koma lahira sai ya ga aikinsa wato ta an nawa haba'an mansura sai ya zama kamar wani wato shekakkiyar wato kamar a ce mai shika ne tana ce ka gero yaya wannan burbudin zai ba iska za ta ɗaya ba to haka aikinsa zai zama ranar lahira zai wayi gari an je lahira za a auna ayyukan mutane ga bai da komai illa ga annama Allah ya kiyaye to da ka ƴan uwa mu guji aiki ba dan Allah ba shi yasa ikhlasi kullum mutum ya dinga roƙon ikhlasi cikin ayyukansa na alkhairi ya zama duk abin da mutum zai yi ya zama zai yi ne don zatin Allah wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاع ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك من دين القيمة ya zama mutum zai yi aiki ya fuskanci Allah da aiki tun aiki kowane iri ne aikin lada in dai don wani kake yi kake yi kake so ya gani to ranar lahira Allah zai ce je kagun wanda kake yi ya ganin ka je ya biya ka ladan yana da lada ranar lahira akwai mai iya biyan wani ranar laira wani abu babu kowa ta kansa yake yi da yana ga in yana ganin ka a duniya to a ranar laira ba kamar inda za ka same shi ba saboda haka jama'ar musulmi mu guji aiki mu guji aiki ba don Allah ba mu yi aiki don zafin Allah kar mutum ya sake komin kankantar aiki na lada ka yi kokari ka sa Allah a cikin aikin kafin ka aikata shi wasu ba ta kyauta sai sun ga mutane. Haka ne? Wani baya kyauta sai ya ga mutane. Idan ya ga mutane lokacin ne zai ciro abin da yake aljihunsa ya bayar dan a gani a cewa ne mai kyauta ne. Amma in shi kaɗai ne ba zai yi ba. Wani sallarsa shi kaɗai in ka ganta abin dariya, amma da ya shigo cikin mutane lokacin ne zai gyara kabbara, lokacin ne zai gyara fatiyarsa, lokacin ne zai gyara tura ya yi ruku'u daidai ya yi sujada daidai a'a kamar yadda ake so a lokacin saboda wai wani ya gani a'a malam akwai wanda ya kai Allah gani shi fa inna Allah basirun bil ibadi ne ko ba ka bane alimun bi zati sudur ne ai ba wanda ya kai Allah gani in za ka yi abu dan wani ya gani to ka yi kokari gurbin wannan kamar da Allah a wannan gurbin baraka huta ko ba haka bane daidai lokacin da kake so in zaka aiki wani ya gani fa ta duban sa ka duba Allah shikenan Allah ya gani shi ake yi wa kuma shi yake biyan lada saboda duk mai aiki dan wani ya gani to akwai matsala yasa ma su yan siyasa ba ruwan su da ba su ga damuwa da maganan a ina ga kawo su ga damuwa da maganar ladama ma gaskiya eh a dai aikin su na siyasa kan ban san wasu abubuwan na ɓoye ba amma aikin su na siyasa zai ba da mashin wallahi sai an dauko dan dauka eh sai sai an jira ce ina mai ina yan yan menene ake ce musu ina social media to ku dauka mana mashinan nan ku ce ni na bayar ni honorable wane ni ne na bawa wane da wane da wane mashin a to shikenan ai da an dindin yan wannan kai to shikenan ladan ya sai a nemi shi kuma a ko da ke a akwai inda ake neman ladan ana nema akwatin zabe ko ba ka bane su ga kun gani sukan ma sun yi daidai in sun bayar aka dauka dan a gani to su daman suna son sakamakon daman iya na ranar zaɓe ne shi ba ba sai an jihar san ba ko ba ka bane haka ne haka ne sai da duk wanda zai yi aiki wai yana so wai a ɗauka don wani ya gani to wannan ya isar maka shikenan sai da ka ƴan uwa musulmi ku dinga ƙoƙarin ayyuka don Allah wannan shi zai sa mutum ya dinga samun ƙarin imani shi zai sa mutum ya dinga ƙarin samun ci gaba a cikin ayyukansa amma da zaran kana yi ne don wani ya gani don ya gani an jima ma ya manta ba shi kenan ba in kana yi ne don wani ya gani a ce a wani mai ibada ne wani mai kaza ne wani mai ke sa ma za ku ga a ƴan uwanmu na hannun hagu su yawanci masallatan su ma bakin hanya ne ko ba haka ba ne yawanci masallatan su ba su ba ruwansu sun fi masallaci a bakin hanya a gyaggyara a sa su miƙu dewa ko ba ka bane liman ya zo ya rangada kira'a ya rangada ruku'i da sujada to Allah ta an gidan Allah ina ba ta an gane eh sai ka ga kira'an nan ta makare dole sai an kawo ta mai yadda din nan to ba haka bane ita ake so a sa sake su a ɗan rera saboda mamu su gane a wannan masha Allah wannan na Allah ne wa ya muru nan nasu bin a wallazi ne yanki kuna mawala umra ya annasi wa la yu'minuna billahi wa la yawmil akhir kuma ba su imani da ranar tashin alkiyama domin duk wanda ya san cewa in yayi aiki akwai ranar aunawa to yaushe ne zai yi aikin dan wani ya gani na'am wanda yake yin aiki kuma ya san ran akwai ranar da za ta zo za a auna aikin a bashi aljanna ko a kai shi wuta in dai yayi imani da wannan to yaushe ne kuma zai aiki dan wani ya gani bai da wannan wala bil yawmil akhir a kal munafiqina kamar munafiqai wa ahli makka wato ko wa ahli makka na wa ahli makkata wato da mutanen makka wa mai kun shaydanu lahu qarinan a duk wanda ya zama shaidan shine abokinsa sahiban ai abokinsa ya amalu da amrihi yana umarni ne yana aiki ne da umarninsa ta ha'ula'i kamar waɗannan da aka lissafa a baya fasa'a ai isa wato fasa'a ɗarina ai wato wannan abotaka ta yi muni duk wanda ya zama shaidan ne abokinsa shi ka ai dama inna shaidana lakum adun fattakizuhu aduwa haka Allah ya gaya mana shi shaitan makiyi ne makiyinka kuma ya za a yi karki makiyinka ya zama abokinka ina zai kai ka kuma har ya zama kana aiki da shawararsa shaitan ai muna ganin abin da yawa kakan mu annabi adam ko ba shi ne yayin sanadin da mu yanzu nan biyan aljanna ne jama'a da yanzu na dan sha alkafari ne na zo cikin ku dan gaske sa zan koma eh da duk mu aljanna ne sanadin shaitan ne aka gangaro da mu duniya aka zo ga shi nan yadda ake ta fafata ko ba haka bane eh kana tafiya da mashin din baya taci ko ba haka bane ga tsakiyar rana komai ya kare a rasa yadda za a yi duk saboda duniya ce inda a lahira ne duk ba wannan a ai lahira an gaya mana in dai aljanna ne ai na kwanan da muka magana aljanna ko da yadda take in aljanna ne ai duk ba wannan to amma duniya ce sai haƙuri darun mata adaha tattiyoniha afkat garan tabbal lahamin dari haka wani mawaki yake cewa yace gidan da gidan duniyan da yanzu idan ta saka dariya an jima kuka za ta saka to in dai wannan ne gidan to tabbal lahamin dari Allah ya daren wannan gidan in ji wani mawaki to da kaga ita duniya ba wata ababa ce saboda haka a wa man yakun shaytanu lahu qarinan duk wanda ya zama shaytan shine abokinsa fata a dabina wato abota ta yi muni wa ma za alaihim ai me ke menene ke gare su la dirara alaihim menene matsalar su lau amanu billahi da sun yi imani da Allah in ji Allah yace to me matsalar ne da kun yi imani da Allah amanu billahi wal yawmil akhir kuma kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar tashin alkiyama wa anfaqu mimma razaqakumullahu kuma ku bayar da abin da Allah ya azurta ku ku bayar saboda Allah idan kun yaka ne meye ne matsalar ana tambayar ku me matsalar ne ba wata matsala shine shekul islam yake cewa la jirara alayhi ai ba wani cutarwa akan me yin me infaki ya bayar saboda Allah me matsalarsa duk wanda zai akwai wani mai girman da ya kai Allah ne ai ba wani mai girman da ya kai Allah in daraja ce ba mai darajar da ya kai mahalicinka idan duk wani abin da zai ta saboda shi za ka yi abu don wani ya gani to ka mayar da abin Allah ya gani mana don Allah ya fi wannan wallahu aule bihi ma ko ba ka bane Allah shine mafi girma akan kowa har iyayenka kowaye kake wato kake damfare da shi to Allah ya fi abin girma kowaye kuma kowane abu ne in wani abu ne Allah ya fi shi in wani ne Allah ya fi wannan girma to Allah ne yake tambaya wa ma za alaihi me ke gare su ne su kafuran makka su munafukan nan me ke gare su ne lau amanu billahi da sun yi imani da Allah wal yawmil akhir suka yi imani da ranar tashin alkiyama wa anfaqu mimma razaqakumullahu kuma suka yi ne suka bayar da abin da Allah ya azurta su da shi suka bayar saboda Allah wa kana Allahu bihim alima ai Allah ya sani Allah ya sani saboda shi subhanahu wata'ala baya bayyana a zahiri ne ya sa kake ga za ka yi aiki don wanda kake gani a zahiri ya gani to Allah ya ce ko ba ka gani na da idonka wannan lawan idonka na tsakar katin ko da ba ka gani na to ni na san aikin da kai eh kuma shi Allah ai ai huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shi Allah shi inda kake inda yake koyon kuma haka yake a bayyane eh har ma a wasu subaye sukan ce sarki ya tabbata ga ubangijin da tsananin ɓuyarsa ya sa ya bayyana kuma tsananin bayyanarsa ya sa ya ɓuya subhanahu wata'ala ya gaya mana a bayyane yake wal awwal wal akhir shine a farko farkon da ba ta da farko Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay'un wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un wa antal zahiru falaysa fawqaka shay'un wannan fa manzo Allah ne yake faɗan wannan walaysa fawqaka shay'un ba wani abin da yake sama da kai ya Allah wa antal badin falaysa dunaka shay Allah bai buye ba eh har ma wasu na cewa inna Allah yara bila kaihi inna Allah yura bila kaifin saboda haka yanda yake a boyen da kake ganin cewa zaka iya aiki saboda baka ganin sa kamar da wani a gurbin sa to yake ya sani ya sani ya san in kai aikin don shi ya sani in kai don wani sa ma ya sani subhanahu wataala
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يدائمها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يدائفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما سبحانه وتعالى yake gaya mana a cikin har yanzu dai ana magana ne akan intaki da kuma mai da al'amura zuwa ga Allah Allah yake cewa sada Allah la ya zulimu, Allah ba ya zalunci, la ya zulimu a hadar, da ya zaluntan duk wanda ya aiki a zai ga aikinsa. Inna Allah la yi biyu ajaral mutunina, Allah ba ya tauye aikin ko ladan wanda ya kyautata wanda ya aiki. Misali zarrafin, ko da ko da kwatankwacin kwayar zarra ne, ai a waznu zarrafin, asgaru namlatin ita azzarratu ita ce kamar kiyashi a ko abin nan kiyashi shine annamlatu ko tururuwa na a ko da kamar wato abin da ake kira azzarratu shine karamar tururuwa eh wato a nan dai a nan tafsirin shekul islami abin da ya ta'arifin sa kenan wasu kuma malamai sun ce azzarratu din nan wai ita zarra sai da surutu da Allah ita zarra kamar yadda take wani lokaci ai mutum yana dan jinjirarsa ta dan yana ya dan ji kaikaye ko sai ya sai dan kaikaya ya sosa ko to wai ta yi kwai ta yi kwaikwaye ne ta haifi ƴaƴa masu yawa masu yawan gaske suna bujirin su a wannan wurin shine ya kadan ji kadan sosa ita zarra din ita da mijinta sun yi ƴaƴaye da yawa a cikin nan an gane shi ne sai ƴaƴayen suka yi yawa suke motsa sai kaɗan ji ƙaiƙayi ka sosa su ne zarratu to ɗaya ɗaya daga cikin su ita ce azzarratu to Allah baya zalunci ko da da ƙwaya ɗayan irin wannan subhanahu wa ta'ala baya zalunci inna Allah la yazlimu ahadan la yazlimu baya zalunci ai ahadan baya zaluntan kowa misala zarratin ko da kwatankwacin kwayar zarra ne din a nan shekul islam ya ce afgaru na mulatin wato wato a turu ɗar ƙaramar tururuwa bi an yankuta ha min hasanatihi a wai ya tauye wa mutum ladansa in dai ka yi aiki don Allah don zatinsa to baya tauye ladan au ya zidu ha bi sayyi'ati ko kuma ka yi aikin laifi bayan ka yi laifin sai Allah ya misali sai ya ƙara maka kan laifin da kai ya ƙara maka alhaki Allah baya yi baya tauye lada kuma baya ƙara alhaki illa ma bal ma sai dai alhaki kan sai dai a goge shi anan ba ai mun karanta ko a wanda ya man ja'a bil hasanati a wannan ayar take in tasalibu ka ba'ira ma tunayra anhu nukaffir ankum sayyi'atikum ko ba haka bane idan kuka bar manya-manya to kananan kan ma shafe muku za a yi saboda haka a Allah baya tauye wato ladan momini kuma baya ƙara masa laifi idan laifi ɗaya kai laifi ɗaya za a rubuta ba za a ƙara ma a ci kayi laifi goma ko wani abin da ya kama da haka ba kuma nan ma in kai istighfar sai a yi ne sai a shafe wastaghfiru innahu me kana tawwaba wa in taku zarratun ko da ta kasance ita wannan wa in ta kawo sanatun ko da kamar zarra din ne yuda ifuha Allah ma bal ma yana ninninka ta ne wato in mutum ya zo da aikin alheri sai a ninninka min ashara ila ashara min sab'ani'a daga goma har zuwa ɗari bakwai ko ba haka bane a man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wanda ya zo wanda ya zo da lada ɗaya na alkhairi to yana da lada goma a wani wuri sai ka ji Allah yana cewa fi kulli sumbulatin mi'ata habba wallahi za'ibu man yasha cewa kowane sumbula ɗaya tana ɗauke da a a zangarniya kowane zangarniya tana ɗauke da ne a wato guda ɗari kuma ya zama wannan ɗin guda bakwai ne kun game guda ɗari bakwai kenan to ana wuce wannan ma sai ya zama a zo inda ne a inda ma yi wafa sabiruna ajrawan bigairi hisab sai ya zama idan ka daure kana yin wani aikin alhairi ka jure wa yinsa to sai ya zama yanzu ladan ma ba lissafawa za a dinga baka wannan ba duk jama'a jama'a musulmi wannan fa duk mun samu wannan alherin ne saboda yaya ne ban ji sosai ba saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ne muka samu irin waɗannan garaba sosi a mutum yayi laifi ɗaya a rubuta idan yayi lada idan yayi aikin lada ɗaya kuma a mai da shi lada goma a sake mai da shi ɗari bakwai idan ya ci gaba da yi ya tsaya a kai to shi ne za a dinga ninninka masa ya zama ma inna ma yawan fasajiru na ajiyarwan bigari sa sai ya zama ba lissafi wani irin ayyuka ne wannan kamar ‘yan uwanmu masu wazifa, eh wanda ya je karfi wazifa a wurin sheyinsa daman me yake cewa ai na yi nuzuri tsakanina da Allah cewa wannan aikin na karba ba zan daina ba kuma daman shi haƙuri a sabar ala talatati a tsami shi haƙuri yana rabuwa ne kashi uku akwai a sabar ala ta'at akwai mutum ya zama wato ya yi haƙuri da bin Allah ya yi haƙuri da bin Allah wani aiki yake yi ne na natila a dare sai ya natila goma ko ashirin ko ɗari kuma ya jure ya ci gaba da yi ya tsaya ai ba daɗi ko saboda za ku yi ta rigima da shaidan ne za ku yi ta kara kaina da shaidan ne ya sa ka ya ce ka yau kamar ya kamata dan huta a yau kaza ya ta zuwa maka yana kokarin hana ka wannan aikin alkhairi din amma idan ka jure kana yi ya zama ne ka yi haƙuri wurin aikatawa sannan sai ne a sabru ala tarkil ma'asiya mutum kuma ga sako nan ya daure nan ma ya ki aikatawa irgiyan nan ko ba haka bane sai ga kai ya kamata da yau kan dan ko dan dan talawa in ji ne take ji ne ko ba haka bane amma saboda tsoron Allah sai kai haƙuri ka tilbe ba za ka ba za ka sha ba to na ƙarshe shine ne wato as-sabru alal bala mutum ya yi haƙuri da wani bala'i da Allah ya ɗauro masa ya rike ya ci gaba da yi. Duka wayan nan, shaidan ne yake kara kaina da mutum. Wai an ce a wani malami yana wa'azi a masallaci. Yana cewa to aikin masallacin nan ba tsayawa ake ai da gaske aikin addini sai an dage sai an kori shaidan. Saboda haka ya jama'a ku ba da gudunmawa shaidan sakkwato ya sa hannu a aljihunsa. Eh wani ba sakkwato ne in ka sakkwata a nan ku ya gudu. sai ta ina kusa fata yake sai ta no aljihu a'a malami yana ta wa'azi yana ta wa'azi shi dai dan sakwata kanun sai na aljihu ya ke fitar malami yana a daure an tsaya a bayar saboda Allah a daure dan sakwata dai hannun sa har yanzu yana ina ina aljihu saboda haka har aka gama wa'azi dan sakwata dai bai cire hannunsa a cikin aljihu ba sai da aka fita dan sakwata damun yace sai an sai an yi kokari an kada shedan sannan a yi aikin alheri sai ba an kada shedan sai an dage yana malami yana ta jawabi shi dan sakwatare yanzu nan yana cikin aljihunsa sai da aka zama aka ce dan sakwataya ya ce wallahi ya kasan eh wai shedan din ne ya kada shi saboda haka shi bai iya tsirewa ya bayar ba na'am wani ta kwa sanatan idan ta zama a hasana ya za'ifuwa wa yuki milladunu Allah yana bayarwa daga wajensa a dama abin da yake na wajen Allah baya karewa wa me yake cewa Qur'ani yana cewa ma inda kum yanfadun wa ma inda Allah baki min indi ma al mudafati wato daga wajensa tare da ninninkawa ajaran wato lada wanda yake azima mai girma alhamdulillah fa kaifa idza jina
a kun san shan ruwa ai ya faɗi ya yi azumi yamma
na ba mai tambaya ina suke halatta ka da alkhairi a kamar yadda za mu ɗanyi Kamar da samarwa ta gida? Aram azumi ya azumi kenan. To fa an yi irin ta aram bankin.
a za mu sanarwa guda ɗaya sa'annan sai mu tambaya ɗaya kawai yau tambaya ɗaya ce a gabanmu a kamar yadda malam ya faɗi wani hitaya a yanzu na aikin ibada har yanzu dai a cikinsa muke a wannan wata mai alfarma a ‘yan uwa an taru kuma an taru an saurari alkur'ani mai girma a ‘yan agajinmu suna tsantsaye saboda mun dakatar da su wajen fara karɓan taimako kamar da aka saba saboda haka yanzu za su bazama cikin al'umma kar a yi irin na ɗan sokoto nan da Allah in an sa hannu a jiyu a cire eh, a kada shi ɗan da Allah saboda ayyukan suna da yawa aiki ne wanda muke yi kun ga a gurin wannan tafsiri namu kullum yana ƙara haɓaka da al'umma akwai haske akwai janareto akwai kuma malami wanda yake gaya mana Allah da manzonsa saboda haka sai a ƙara ƙoƙari wajen ba da gudunmawa a aikin addini eh, a yi ta 'yan gombe ba sannan kuma kada 'yan social media su ɗauka Eh, sabo- su ɗauka ana mikawa saboda gudun riya Eh, malam biya yi bayani a kai ko? ya Allah saka da alheri don Allah a zaga yan agaji a taimaka saboda Allah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambayar mu wannan guda ɗaya wadda take gaban mu ba a rubuce take ba a wani bawan Allah ne yake cewa akwai yake kamar ma'aurata ne waɗanda aka samu saki uku a tsakaninsu an ce idan aka yi saki uku sai matan ta sake aure a sannan in ta sake fita sannan ya iya mai da ita shi mijinta na farko kenan to an sake mata saki uku wai yawon ya halatta ne mijin da matar su roki su haɗa baki a yi aure tsakanin wani sai a kashe domin su ne da aurensu na uku ne bai halatta ba gaskiya ya saba wa musulunci abinda ake so za a za su ci gaba da zama ne har wani ya ganta tsakani da Allah ya aure ta kuma su samu matsala tsakaninsu a ba tare da niyan komawa wancan gidan ba su samu matsala tsakaninsu a ya rabu da ita sannan sattin ta yadda ta sake komawa duk da yanzu haka ake wani har ma shi wannan auren yana ma da suna ai auren kashe wuta ko auren kashe wuta An auren hura wuta dai eh ba kashewa bane wannan hurawa ne Allah ya kyauta Allah ya ba mu dacewa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama yan agaji sun ce a sanar da Allah sun zo da fom wanda yake da bukata domin ya dawo dan agajin wannan kungiya ne albarka ta jama'atu shawara islam mudawi sidil anam a, akwai fom a gurin shi a, masu abun wanda yake da bukata
eh wanda suka rubuta tambaya jiya a zasta ke rubutowa saboda tambayoyin sun shiga arama Allah ya guda cewa Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana afuwa Allah ya kara mana kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam masu bukata Allah ya biya bukatu akwai wayanda sun ta suna buga mana waya akan marasa lafiyan su da wasu ba su da lafiya din wasu kuma suna da masu jinya to muna roƙa musu Allah ya ba su lafiya ko wanda suke neman addu'o'in mu sun ce in an zo a wannan zama a roƙi al'umma a yi musu addu'a kan bukatun su Allah ya biya bukatun su Allah ya yi mana kuncin rayuwa Allah ya wasa mana Allah ya mana fatari zahiran wa batinan hisan wa ma'ana albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka zauna da kasar mu lafiya na ka ba mu dacewa cikin rayuwar mu Allah ka yi rayuwar mu albarka albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin akwai akwai abin da na manta da labarin na dan sanar a abubuwan da muke dauka kayan na'urar da muke dauka da su akwai wani abu da ake wireless na na na mic wanda ake amfani da shi wanda kuma gaskiya yana da kyau sosai in ana daukan karatu da shi yana yin kyau kwarai kwarai da gaske baya iska zaka ji abin tar kaman a wani daki ake yi so muna roƙon yan uwa an ce ana sai da abin dubu sha hudu ne akwai na dubu sha hudu akwai na dubu sha takwas wanda Allah ya ba wa iko a muna gaya wa 'yan uwa wanda Allah ya ba wa iko ya kamata ya zama mu samu wannan a shi wannan wayalasin a wajen wannan karatu zai amfani saboda ya zama karatun yana ɗauka da kyau tunda ana sawa a gidan rediyo ya kamata ya zama ana ɗaukan su da kyau wanda Allah ya ba wa iko a in za a iya kawowa ne in kuma sayo mana za a yi in kuma wani abu za a bayar na taimako wanda za a yi dai a haɗa abun saboda kowa ya shiga cikin ladan na san muna da manyan attajirai wanda mutum ɗaya ma zai iya yi to amma dai ya kamata a ce an ɗan shi shiga abin cikin kowa ya samu a samu ladan kai wannan sako zuwa ga al'ummar manzo Allah so da haka a muna sanarwa dubu sha hudu ake sayarwa ko dubu sha takwas akwai na sha takwas akwai na sha hudu Allah ya ba mu dacewa ba yi salari ba ana maganan taimako kana maganan wani salari eh to mun fara daga yau mun fara a yau in Allah ya kaddara ya kuma waje ya yi haram ma ba laifi to ba ne insha Allah Allah ba mu dacewa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin